أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Uthman bin Affan don ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 90 da hudu tunani ko darasi na tasa'in da hudu a cikin wannan littafin muna tara ga watan zubai na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ya yi da 29 ga watan biyar a kalandar bature 2023 idan ba manta ba sati da ya gabata mun karanta hadisai guda biyu karkashin babi wanda yake mana bayani akan haddi da ake yi wa farawo idan ya yi sata hadisi na farko hadisi ne na abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannu ga wanda ya saci garkuwa ta yaki wadda kimarta dinare guda ko dirhami guda uku a wata riwaya yake cewa kudin da shine dinare guda uku a hadisi na gaba hadisin Aisha take bayyana mun take cewa ta ji manzo Allah bin tsira da mun ta Allah shi tabbata gare shi yana cewa tabbas ana yanke hannu ga rabin dinari rabin dinari wannan yankar in dinari afwan yankar rubu dinar yankar na dinari shi kuma yankar in dinari shine yake bada dirhami guda uku saboda dinaran dukkan shi idan ka dauke shi yana bada yana baka sha biyu sha biyu dinare goma sha biyu shi ke ba da dinare dirhami guda dinare goma dinare dinare goma sha biyu shi ke ba da dirhami guda kenan dirhami afon dinare dirhami goma sha uku shi ke ba da dinare guda goma sha biyu shi ke ba da dinare guda to mun karanta hadisin mun yi estiman dinaran nawa yake badawa ko dirhami guda uku nawa yake badawa insha Allah kenan lokaci ya dancin mana bu mu bayyana ba iya abinda zamu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan hadisan hadisan nan idan muka diba su tabbas suna karantar da mu lalle ana yanke wa mutum hannu idan ya saci abinda ya kai kimar dinare guda da rabin wannan yan karin dinare ko kuma dirhami guda uku haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana tabbatar mana da lalle sai an samu kimar sannan za a yanke wa mutum a hannu shine kimar dinare guda rabin yan karin dinare ko dirhami guda uku ko kuma ya kasance an samu kima su kamar yadda wancan satin da muka yi bayani da kwai magana ta ibn da kai wanda yake cewa idan aka samu kima da kudin abu suka sha bambam to wanne za a dauka a lokacin da yake cewa za a dauki kima saboda duk abu ana daukar kimar al'amarin saboda takan yi ka sai abinka yana sabo kayan amfani da shi kenan baya yiwa a ce maka a kudin abu kudin ka zani kinin tilas a leka kima abin a shi ne za a idan kimar ta kai a shi ne za a yanke wa mutum a hannu kamar yadda muka yi bayani muka ce malamai sun sanya sharɗuɗɗuka ƙarƙashin yanke hannu ba wai kurin wai daga an ga mutum ya yi sata ba a kama shi a yanke ne na harko labudda ya kasance an samu mai ƙazara shi ne sabon da za a iya yanke wa mutum hannu abin da ya sata ya kai dirhami guda uku ko kuma rubu dinara idan aka samu to wannan ana iya yanke mai hannu sannan sharadi na biyu ya kasance abin da ya ɗauka ya ɗauke shi ne a cikin tsanaki ko inda aka sanya aka sha makance abin misalin na ajiye abuna cikin wannan masallacin sai wani sai ya shigo ya ɗauka ya huta da shi kinan ajiyar da aka yi a cikin wannan masallacin an san wannan abin dama na masallaci ne wannan shi ne ake kira hirs misali ɗakinka inda kake ajiyar kayanka kurum wani ya shigo ya ɗauka ya fita da shi kinan wannan mutumin da ya ɗauka ya fita da shi ya hudda wannan abin daga ƙarƙashin hirs abin da ba ake ce ma hirs shi ne tsaro inda ka sanya ka tsare kayanka misali motan ka ne kasan gashi nan kasan ya cikin gida matukar ya riga ya shiga cikin gida in koda a cikin balbalin gida yake a cikin hirz yake a cikin tsaro yake amma dai sai ka bar shi a bakin kofa ai kaga wannan baka ce ba a cikin hirz ba yake ba wannan da zai dauka da za a ce to wannan shin wannan abin yana cikin hirz ko bai cikin hirz kinan bai cika sharuɗa ba ko da nisabin miƙdarin shi ya kai a yanke hannu amma dai bai cika sharuɗin ba wannan abin a cikin hirz yake hirz shi shine tsaro inda mutum zai killace kayan shi yadda daga an gan shi an sani dama wannan abin na wane ne ko an saba ajiye abu kaza a sanya cikin tsaro a wuri kaza ina fata ana fahimta sai matsala ta shi alhirz shi tsaro ko wurin da ake iya cewa wannan na ajiye abu na wuri ne na tsaro shi kuma yana yana saba kamar ana samun sabani bangaren gari da dukiya wannan dukiya ina ne idan an ajiye ta za a iya cewa tana cikin hirs misalin yanzu a cikin gida kurum ka yadda ka yadda miliyan guda ai kaga ai baka sani cikin hirs ba ko da zan dauke ta in kai ta cikin sak'i ta a cikin ɗakin ajiye ko cikin balance ina ajiye ai kaga na sa cikin tsaro ka gani wannan duka wannan ya talib bi ikhtilafi al-amakin ko kuma bi ikhtilafi al-amwal wal buldan wal hukum misalin a ce a su 'yan garin nan duk inda suka ajiye kayan su kurma a tsaro ne ko kofar gida mutum ya ajiye ana kiran wannan wannan wurin wannan wurin tsaro ne kaga wanda ya dauka kenan za a yanke mai hannu a wannan wurin amma dai a al'adar garin mu in ka ajiye a bakowar gida ba ka ajiye shi ba cikin hirz ba kenan ko da ya dauki wannan abin idan aka kai wurin babban alkali ko as-sultan ko jagora wanda yake babban limami idan an zo ya ce a'a ni wannan abin ba kan titi na gaishe kuma titin nan ba hirz ba ne ba kinan ba a yi wa a yanke mai hannu gani shi ne muke matsalar ikhtilafin saɓanin dukiya dukiyan nan a ina ne idan an sanya ta ake iya cewa an taskance ta ba hawa ba ya zo ya ɗauka ba ko kuma ya kasance a a tsarin garinku kewayen gidanka yana iya kasancewa hirz ko kuma haukacin gidanka yana iya kasancewa hirz haka kuma da hukunci yadda mutane suke ɗabbaka hukunce-hukuncensu amma dai kamar yadda malamai suke bayani suka ce duka mas'ala ta hirs ana maida ta ne zuwa ga al'ada kenan baya yiwuwa a yanke wa mutum a hannu idan ya ɗauki abu wanda ba a dubo mu ɗauke shi ba a matsayin hirs ba misalin mu ce a cikin wannan masallacin ba hirs ba ne ba duk wanda ya shigo ya ajiye abin shi bai ba ba kowa ba ajiya ba kuma wuri ne na kowa da kowa kenan nan baya kasance hirs ba in dai ba abin da ya shafi kayan masallaci ba ne ba kaga da wani zai ajiye wani abin shi wani yanzu ya dauka idan an kai zuwa wani alkali zai ce a'a ai masallaci ba hirs ba ne ba idan ya kawo hujja akan haka kenan baya yiwa a yanke mai hannu ko da abin da ya dauka ya kai miqdarin nisabin a yanke mai hannu ina fata an fahimta sai kuma daga cikin abubuwan da baya yiwa a tsayarwa mutum haddi ko da ya sata abinda da kun shubha a cikin shi kayan da da kun shubha a cikin su shi ma ba a yankewa mutum ko da ya dauka ba a yankewa mutum hannu a ciki kamar misalin da ya dauki dukiyar baban shi ko da ta kai misalin babu yanke hannu a kansu ko kuma shi uban ya saci dukiyar dan shi duk da abun baya kasance haka ba mu faɗan manzo Allah wannan wannan wannan da kai da dukiyarka duka na babanka to irin wa'annan dukkan su ba a yanke hannu a cikin abin da aka ɗauka ma'aji idan ya ɗauki dukiya ta ɗanshi ko da ya kasance yana da yalwa ya ɗauka to babu hira a ce a ya yi sata ya zai an kai shi an yanke mai hannu haka ɗa idan ya ɗauka to babu hira a ce sai an kai shi an yanke mai hannu haka da za a samu wata dukiya ta talakawa wadda aka tattara ta ta wakafi misalin wani ne ya ba da gidan shi ya ce a wannan duk hayar da aka ɗauka a tattara a zo a yi aikin kirki a yi aikin alkhairi da shi sadaka jariya sai wani ne wani talaka mabukaci sai ta ya sace kudin shi ma wannan shi ma idan an kawo ko da ya kai mai kadarin da za a yanke hannu to babu yanke hannu a kan shi haka ya kasance dukiya ce ta sharaka wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo sai wane sai ya dauka daga cikin dukiya ko da abin da ya dauka ya kai mai kadarin a yanke hannu shi ma ba a yanke hannu a kan dukiyarka ce tashi ce ta wace aka hada aka zo ake kasuwa shi ya dauka daga ciki ko da ya kai mai kadarin a yanke hannu to babu yanke hannu a kan shi kuma abin da yake sanya a tabbatar da yanke hannun shine labud da ya kasance an tabbatar da abin da ya dauka sata shi ce ne baya da shi bai kai ya mallake shi ba sai aka samu wannan abin a hannun shi da aka tugume shi yaya sai ya tabbatar da lalle sai ya tabbatar da lalle wannan abin sata shi to kaga wannan babu hira a ce a ce a ce wannan babu hira a ce ba a yanke mai hannu ba kamar yadda bayan muka karanta idan mutum ya yi zina ya zo ya yi ikrari da kanshi lalle ya yi zina to tabbas za a tsayar mai da haddi haka shi ma wanda ya yi sata aka tuhumce shi ya tabbatar da lalle eh ya yi sata to shi ma za a yanke mai ko kuma ya kasance lokacin da ya sata an samu shaidu guda biyu wanda suka tabbatar da sun ganci kuma sun ga abin a hannun shi to a lokacin nan za a iya yanke mai hannu kina wannan su ne a takaice sharaɗukan da suke iya sanyawa a yanke wa mutum hannu shine ya sata abin da ya sata ya kasance ya ɗauke shi a cikin hirs kenan ya kasance abin da aka sata miqdarin ya kai dinare dirhami guda uku ko kuma rubu'u dinar ɗan karin dinare na biyu ya kasance abin da ya ɗauka ya tabbas ya ɗauke shi ne a cikin tsaho inda aka killace abin a nan mishi da ya ɗauke shi shi ma za a tsayar mai da haddi na uku ya kasance ya yi ikirari da karan kanshi lalle ya sata idan bai yi ikirari ba to ya kasance an samu shaidu guda biyu adilai wanda su tabbatar lalle wani ya ɗauki wannan kuma bayan haka bayan yiwa a yanke mutum hannu wannan shine adalci na shari'a adalci na shari'a za ku gani a nan an ce a'a shahidi adli wa masu shaida guda biyu adilai amma dai a zina sai aka ce a'a labud da ya kasance shaidu guda hudu adilai wanda da ɗaya zai yi derafe ya hudu saɓanin abin da ɗaya daga cikin ukun ya faɗa to dukkan su za a kama su za a musu bulala tamanin tamanin haddin kasafi da suka yi wa wancan wanda ya aikata aikin zina sabida ne sabida a kare mutuncin shi sannan idan muka leka hadisin zan magani lalle yana karantar da mu wai ba a wai ba ubangiji ya kaddara ya sanya wannan hukuncin ga wanda ya yi sata ya sanya shi ne diddan a kare wa mutane dukiyoyinsu duk lokacin da za a ce a tsayar da haddin nan wallahi tallahi duk wanda yake tunanin ya ɗauki kayan wani to zai yi ƙoƙari ya killace kanshi ya dakile kanshi akan bayani ƙoƙarin ɗaukan kayan wani ba kuna zamne tare da abokanka sai ya ɗauka yadda aka yanke mai hannu gobe in kan kayan wani za ka ce a'a shi ba al'amarin nan bai tsal da kai yan kabba sai ka ɗauka wa'an suka shaida lalle da ka ɗauka ko ba kai ikirarin ka ɗauka ba ka ba ka zasu sai yake mai hannu wasu da mutunci mutanen nan to za ka ga mutum ba dan Allah ba ma dan haddin ya bari to kuma da za a yi hakan wallahi da dukiyar mutane da ta kullahi kamar yadda muka yi dan misali sati da ya gabata nake cewa ka leka ka gani Saudiya da yake suna tsayar da hukuncin Allah akan akan akan barawo zaka gani an yi kiran sallah kowa ya bar shafan shi ya tafi kurin wani ya dan kare wani dan rido wani ya dan janyo rabin rabin rabin gireki da take liƙe shafa ya tafi shi kuma sai ya dawo ba wanda zai shiga ya taba mai kudin shi ba wanda zai shiga ya dauki kayan shi zaka ga bakin shago an zubda kaya ga sunan iya ganin ka ba wanda ya isa ya dauka kana ɗauka suka ce ihu ɓarawo kai ka za su yi yanke mahallu shi ke na hankali to wa zai yi kabba ya ɗauka kuma ai da kwai bai yiwuwa a ce a gamu duka a ce a ce a ce kowa na kirki ne da kwai wanda yake da karamin zuciya wanda kullum kokari yake dauki kayan wani amma dai ya sani abin da zai kai kawo ba mai gyara shi bane ba kun gani da a duk lokacin da al'umma za ta riƙi hukuncin Allah da hannu biyu ta ce ta ɗabbaka shari'a to wallahi za a wani lahiya kowa zai shiga sai da yi shi kowa zai san abin da ya dace ya yi da abin da bai dace ba ya yi ba sai kan mas'ala ɗan mas'aloli wanda malamai suka tattauna a kan suna abin da ya shahi yanki hannu na farko mas'alar shi nisaru gwalgwadon abin da za a yanke wa mutum hannu kamar yadda hadisi ya gabata ya karantar da mu akan ana yanke rubu dina ko kuma salasatu da rahi kan wannan matsalar zan gani malamai sun dan ƙara wa juna sani kamar yadda mazhabu zahiriya dawudu zahiri ya tafi akan sawa'un ya kasance kaɗan ne mutum ya ɗauka ko da yawa ne ya ɗauka kurmi yanke mai hannun zai saboda ita mazhaba ta zahiriya suna tahiya ne a da zahirin hadisi ko da zahirin aya abinda aka faɗi musu babu wani tawili karkashin shi kurmu abinda yake zahirin aya ko zahirin hadisi akan shi suke tahiya kuma su yanka su tabbatar da hukuncin Allah akan shi suka kawo hujja suke cewa ai idan ka dauka ubangiji me yake cewa wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma ɓarawo da ɓarauniya idan sun yi sata kurin ku yanke hannayensu yake cewa to nan ka gani ai ubangiji bai kawo misalin bai kawo bayani akan bai kadarin da za a yanke hannu ba kurum cewa a yanke hannayen sawa'un kaɗan suka ɗauka ko da yawa suka ɗauka yanke musu hannu za su kuma suka kawo hadisin da imamul bukhari ya wutar da shi hadisi daga abi hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la'anallahu sariq يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده hadisi ne wanda yake ingantacce hadisin da Imam Bukhari ya wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wadaran barawo ko kuma mu ce Allah tsinewa barawo yace barawon nan zai saci kwai a yanke mai hannu zai saci igiya a yanke mai hannu suka ce kaga yayi anan ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kurin bayani akan ɗan abu ne ɗan kaɗan aikwai idan muka ɗauke shi bai kai rubu dinar ba haka igiya ba ta kai rubu dinar ba amma dai satar da suka yi kurum aka yanke musu za a idan ya sata za a yanke hannun shi idan ya saci kwai a yanke hannu idan ya saci igiya za a yanke mai hannu sai jamhurin malamai suka ta yi akan a'a ayyan da hadisai suka zo suka bayyanar mana da mai kadarin da ya sanya ake yanke hannu yake cewa labudda mutum ya akan shi kamar mazhabin imamu malik da ahmad da ishaq bin rahawaihi suke bayani suke cewa lalle nisabin da muka karanta a cikin hadisi wanda ya gabata shine rubu dinar ko kuma salatu dirahim yake cewa labudda yake ya kasance abinda zai je wajen ta yake hannu ya kai wannan miqdarin wannan nisabin yace ko kuma a samu kimar wannan abin misalin wani abu ne wanda babu kuɗi ko ƙasa ce ko hili ne kare ne ya kasance afwan abinda layin takal ba a sata shi abinda yake da kamar arzu wani abu kayan kasuwa ne wanda yake da ƙimar wannan ruwa dinar ko kuma salasa ko fara'in haka su kuma mazhabin imam abu hanifa da almajiran shi da sufiyanu sauri suka ta suka ce a'a ai abin da yake wajabta a yanke wa mutum hannu labudda ya kasance ya kai miƙadarun ko nisabin dirhami guda goma ko kuma abin da yake da ƙimar dirhami guda goma su kuma suka kawo hujja akan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ko kuma kamun su wannan jamhurin malamai Malik Imam Malik da shi da wannan sauran malamai Imam Shafi'i da sauransu suka ta yi a kan a'a ai dalilin da ya sanya muka ce za a yanke wa mutum gwalgwadon dirhami guda uku ko dinare guda uku dirhami guda uku ko kuma rubu dinar shi ne hadisan da muka karanta wannan na wanda ya saci garkuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka yanke mai hannu ita kuma garkuwar kudin ta dirhami guda uku haka hadisi na biyu ana yanke wa hannu ana yanke wa mutum mutum mutum hannu idan ya saci abin da ya kai kimar dinare ko rubu dinar ɗan karɓin dinare su kuma su imam abu hanifa suka kawo hujja akan ai hadisin da yake karantar da mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannu a abin da aka sata na daga garkuwa wanda dinare gwalgwadon ƙimar shi dinare guda uku su su abu hanifa suka kawo hujja suka ce a'a ai muna da hadisi wanda ya zo ta wata hanya wanda yake mana bayani akan manzan akan dinare gwalgwadon mijan shi garkuwa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana saida ta a matsayin dinare guda goma dirhami guda goma afwan yake cewa to dan haka muka tafi akan shi kuma hadisin da suka kawo hadisi ne wanda ashabu sunan su suka kawo shi suke cewa kenan hadisi ne wanda aka shi Abu Hanifa yana da hujja amma dai hujjar bata kai ba hadisin da muka karanta wanda shi gwalgwalin dinare guda uku ne kudin mijan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi fada mafi rinjaye akan wannan mas'alar shi shine ana yankewa mutum hannu idan ya saci gwalgwadan abinda ya kai rubu dinar ko kuma dirhami guda uku kina idan aka kiyasta a abinda kudinmu a yanzu idan mutum ya sata ya yi ikirarin ya sata ko aka samu shaidu guda biyu wanda suke adilai suka tabbatar to za a yanke min hannu akan abinda ya sata sai mas'ala ta gaba ita ma za ta ƙara haskaka mana a mas'alar haddin haddin haddin sata shi shine daidai ina ake yankewa ai cewa aka yi an yanki hannu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai ina ya yanki kuma daidai ina ya yi umarni a yanki idan muka dauka zan mu gani da kai malumai wanda sun yi sabani su ma akan daidai ina ya kamata a yanke duk da kai hadisai ingantattu wanda suke tabbatar da haka amma dai jamhurin malumai shine mazhabin Imam Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Malik dukkan sun kati sun tafi akan ana yanke hannu ne kamar kuma yadda aka aka hakaito ijma'i akan mas'alar ana yanke hannu daidai al'alko kenan daga nan abin da ya kai ƙarshe kenan nan ake yankewa suka kai hujja suke cewa idan ka ɗauka zaka gani ai ubangiji da yake bayani a cikin alqur'ani yayi itlaqin famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum suka ce ai kaga kwa bayanin da ake yi akan a yanke hannu kinan za a yi kiyasin shi akan akan wannan wannan inda ake wanke wanke wanke hannu duk da mas'alar da kai hada ta Abdullahi bin Mas'ud ko qira'a ta Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa faqtu aymanihima a yanke hannaye na dama shi kuma hannaye na dama za a yanke ne zuwa ga kubi wadai mafi rinjaye ko ijma'in malamai ana yankewa ne zuwa ga alkubi kuma ana yanke na hannun dama sannan idan ya sake a yanke kafa ta hagu sannan idan ya sake a yanke kafa ta hannu na hagu sannan idan ya sake a yanke kafa ta dama wannan shi ne hukunci wanda kuma kamar yadda aka samu lokacin abubakar da umar asha hamman za Allah sallallahu alaihi wasallama suna yankewa zuwa ga koyi da kai hadisi wanda ashabu suna suka rubuta da shi wallahu ta'ala a'lam waɗanne su ne 'yan matsaloli wanda muke iya 'yan fa'idantuwa da su akan matsalar haddi na sata sai babi na gaba mala yake cewa babu nufi inkarin shafa'a cikin hudu da babi wanda yake mana bayani akan inkarin ceto lokacin da za a tsayar da haddi misali wanani yana da huska a wurin manya ko a wurin babban limami ko alkali wanda zai zartar da hukunci akan shi sai a ce a'a a tura wani ya neman mai ceto mana a wurin shi kadda a tsina mai hajjar Allah to wannan yana daga cikin abu wanda shari'a ta yi inkarin shi zan mu karanta hadisi wanda yake bayyana man da haka bal yake cewa al hadisul hadi wal 50 ba'da 300 hadisi na 351 yake cewa an Aisha radiyallahu anhuma anna anna quraishan ahammuhum sha'nul mahzumiyya allati sariqat allati sarqat فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قال ثم قام فاختطب, فاختطب ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت, بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير الوتاء وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin wani littafi wanda ake cewa kitabu ahadisul anbiya salawatullahi alayhi littafi wanda yake mana bayani akan maganganu na annabawa yarda Allah ko shin ko salawatullahi alayhi yake cewa babu wannan babu ne wanda zan mu same shi a cikin juz'i na hudu shahi na 175 hadisi mai lamba ta 3475 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hudud babu qata'i as-sariqu ash-sharif wa ghayruhu babu wanda yake mana bayani lalle ana yankewa barawo ko da ya kasance babban mutum ne ko dan manyan ko dan manyan mutane ne ko kuma wani shi juz'i na biyar shayi na 114 hadisi mai lamba ta 1688 hadisi ne wanda aka samo shi daga uwan mummunai Aisha yarda Allah shi tabbata a gare su take cewa anna quraishan ahammuhum sha'rul makhzumiyya allati sariqata lalle quraishawa wani al'amari na wata mata diyan manya diyan kabila wanda take manya daga cikin manya-manyan kabilu na garin Makka lokacin da ta yi sata al'amarin sai ya dame su wannan matar ita ce wanda ake kiranta fatima bintul aswad bin abdul asad iyar ɗal'uwa abi salma ce abi salma kuma sai ne daga cikin manya-manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matar shi ita ce ummu salma kuma banu mahzuma ƙabila ce wadda tana da girma a cikin ƙabilun ƙuraishawa ‘yan dangi ne ‘yan manyan dangi ne bai kamata ba a ce ba idan an samu wani abin aibu ba a tare da su ba a ci mutuncinsa a tsayar musu da haddin Allah wannan a yadda su suka yi fahimta amma dai haddin Allah ba ruwan shi da wani da wani in dai abu ya kama to za a tsayar da haddin Allah ko da ya kasance a diya diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce uwar ko kuma shugaban matan duniya ita ce Fatima yarda Allah ya tabbata a gare ta to wannan al'amarin ya tayar musu da hankali al'amari ne wanda lokacin da aka yi fatahu Makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi bude garin Makka a lokacin nan aka yi wannan abu shi kuma al'amarin haddi daga an kawo zuwa babban jagora to za a yi bincike idan abu ya tabbatar tilas a tabbatar da wannan haddin Allah babu komawa baya babu hira a'a bai yi ba ko kuma a'a ana neman mai ceto ba a yi ba wannan abu ba to wannan al'amarin wannan matar ta kasance ita tana zuwa wurare gidajen gidajen mutane tana ara kayayyakin su idan ta ara lokacin da ya kamata a mai da kayan aro sai ta ce ai ƙarya ce ai ita ba ta amsa ba a yi sama a yi ƙasa kurin ba ta amsa ba wannan shi ne halinta har ya kai Allah ya ƙaddara mata zuwa lokacin da manzan Allah zai zo buɗe garin maka ta ari kayan kayan kayan kayan kawa to da ta da ta ara lokacin maidawa ta ce a ai ita bata ara ba kuma aka samu shaidu lalle ta amsa ta yi turmi ta yi tabarya kurum ta ce a a alamun ta saci ta saci wannan abin wannan dai daga cikin halinta ga abin da take yi amma dai itlaƙin kalmar sata aka yi a cikin hadisan ta saci wannan kayan ta yi jayayya kurum ta rike ta rike ta ɗauke su wannan shi ne da aka zo aka kai ƙara zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to ga ta nan wata ai satawa ya al'amarin yake ita yanke mata hannu zami to wannan abin sai ya dame su yaya za a yi a ce ɗaya daga cikin ƙabilan mahzum ɗaya daga cikin manya-manyan mutanenmu a ce ya yi sata ai abin aiku ne a zo a yanke mai hannu faƙalu sai suka ce man yi kallimu fiha rasulallah sallallahu alaihi wasallam waye za a tura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai magana akan wannan mata kadda a yanke mata hannu ya cece ta faƙalu sai suka ce wa man ya shtari wa alaiha illa usama ta bin zai da haifu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to mu dai a yanzu dai a nan dai da ɗiyan dangi da waye da waye da waye da abokai duka na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba wanda zai iya zuwa ya tunkari manzan Allah da wannan matsalar in ba usama ba dan zaid ba hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka ga tantantuwan shi ya tahiyya ya tahiyya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan a ceci wannan matar kada a tsaye mata da haddin Allah wannan kuma yana nuna mana girma na Usama dan Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi anan yana tunanin mun yi bayani akan baban shi da shi ma karan kanshi Usama lokacin da muka yi bayani akan gazuwa ga yakin da suka fito lokacin da manzo Allah ya bashi ya bashi jagorancin yakin yana dan shekara 18 fa kallamahu Usama wayannan Qurayshawa suka zo suka yi wa Usama magana akan ga abin da ake ciki Usama ya tashi ya tar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa manzan Allah bayani a kan ga abin da ake so a ceci wannan matan mahjumiya kadda a tsayar mata da haddin Allah. Faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa a tashfa'u fi haddin min hududillah shin ya kai Usama zakka neman ma mutum ceto a kan haddin kadda a tsayar mai da haddi daga cikin haddodin Allah? Ai abu ne wanda bayani ba. bai kamata ba a matsayinka ba na wanda ya fahimci sunna ya fahimci ina gaskiya take ka zo ka neman mutum ceto akan kanta a tsayar mai haddi daga cikin haddodin Allah sun makama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi fahtaqaba sai yi wa mutane khutba faqala daga cikin hudubar shi yake cewa inna ma ahlakal ladina min qablikum lalle yana daga cikin abin da ya hallakar da al'ummun da suka gabace ku annahum kanu lalle su sun kasance idza sarqa fihim sharifa idan dan babba ko babban mutum yayi sata a cikin su tarakuhu sai su shafa mai lafiya ba a tsayar da haddi ba akan shi ba ai kuma can hadisi da muka karanta na yahudawan da suka zo suka tambaye manzon Allah akan miye hukuncin wanda yayi zina a cikin mu mai aure manzon Allah yace wani hukunci yuka samu a cikin attaura suka ce a ai mun kurma ana tozartar da shi kuma a mai gudana yace a ba haka bane Abdullahi bin Salam yace hukuncin shi shine ana jehe shi haka a cikin attaura wanda yi sata shi ma ana yanke mai hannu ana tsayar mai da haddin Allah yake ce wato abin da ya hallakar da al'ummin da suka gabace ku shine idan babba daga cikinsu ya yi sata to za a ce a wannan babba ne ba tsayar ne da haddin Allah ba yake cewa idan sarqa fihi mudha'if idan kuma mai rauni talaka ya yi sata a cikinsu a kamu alaihi alhad sai a ce a a yanzu ne za a zo a tsayar da hudu hukuncin Allah a mai haddi saboda shi bai da gata shi ba dan kowa bane ba yake cewa wa ayyullahi na rantse da ubangijin da babu wani shi na rantse da ubangiji na wannan siga ce ta rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake cewa law anna fatima bintu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama sariqat yace sarqat yake cewa wallahi tallahi da fatima diyar shugaban ko shugaban mata a duniya da gobe kiyama da za ta yi sata ya ce wallahi tallahi laƙaɓatu ya da hada na hida su da na yanki mata halittar saboda babu a cikin al'amarin ubangiji babu wani babban ne ba babban ba wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa kana ta imra'atun tasta'iru mata wa tashhaduhu wannan matar wadda ake kiranta da Fatima bintul Aswad bin Abdul Asad ta kasance idan ta ari kaya tana jayayya a kan lalle ba ta arise ba tana turmi ta yi tabariya a kan lalle ba ta amshe su ba fa'amarar nabi sallallahu alaihi wasallam bi kada yariha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga a yanke mata a hannu wannan hutubar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a gaban jama'a yayi ta ne ba don komai ba don ya nuna musu hadarin neman ceto akan haddin Allah ba wani wanda yake da iko ya yi tsaye a kan aƙi tsaye da haƙƙin Allah a kan idan laifi idan ya tabbatu shi sun ya manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ya musu kurba kuma ya bayyana musu lalle yana daga cikin abin da ya hallakar da al'ummin da suka gabace ku sun kasance suna aikata haka idan babba ya yi sata a cikinsu za a shafa mai layi a kasancewa babba ne idan kuma talaka wanda ba kowa mai yi sata to za a nema a tsayar da haddin Allah a kan shi haka kuma manza Allah rantsuwar da ya yi tana tabbatarwa lalle shugaban matan duniya ko da ita ta yi sata Allah ya kiyaye ta da hakan kuma Allah ya kiyaye ta to tabbas da za a tsayar mata da haddin Allah ba makawa a ce a yahi mata idan kalkashin hadisin abubuwan da muke iya fa'idantuwa da su shine haramcin neman ceto gun tsayar da haddin Allah duk idan aka ce haddin Allah ne to wajibi ne a tsaya tsayin daka a tsayar da haddin Allah a cikin wannan al'amarin babu ceto a ciki kuma wajibi ne a yi wa wanda yake nema ya ceci wani akan tsayar da haddin Allah a yi inkarin a mai hannun shi mai sanda a yi inkarin abin da ya zo da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa shi Usama bin Zaid inkari akan haka kuma hadisi idan muka leka shi zan gani yana karantar da mu lalle babu wata kafa ta neman ceto bayan an riga ya an kai al'amari zuwa ga wanda yake iya zartar da hukuncin doka Allah a saman doron ƙasa shi ne babban jagora ko babban sarki ko kuma wanda yake wanda yake wanda yake representar shi matsayin alƙali kamar yadda hadisi idan muka fahimta zan mu gani magana ta kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga hukuncin da aka yi wannan yake nuna mana idan wane yi sata ko wani haddi ya aikata wani abu daga cikin abin da za a iya tsere mai da haddi amma dai abin bai kai zuwa ga alkali ba to a wannan a halin wannan ana iya neman mai ceto a wurin wa za a neman mai ceto zuwa ga wanda su isar da hukuncin zuwa ga alkali ko abin zuwa ga alkali bannan da ya aikata shi ne nan da kwai hadisi da ashabu sunan wanda suka wutar da shi haka imam ahmad shi ma ya wutar da shi a cikin musnadin shi hadisi ne na safwan bin umayya imam al-albani ya inganta hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lau lokacin da yayi umarni a yanke hannu yayi umarni ne yake cewa da halaka da zalika qabla an ta'tiyani yake cewa ai da kuna neman mata ceto ko da kuna neman ceto akan mutumin wanda za a yanke mai hannu ai da kun zo da kamun da kamun ku zo da kun roƙa mai asiri mu kawo al'amarin zuwa gare da ba a matsayin babban jagora idan an kawo al'amarin zuwa gare shi to babu hurumin a ce a ce ai ceto amma dai idan yayi me abin yace a'a na yahi ko kuma a'a to yanzu a roha asiri a me da abin shikenan abin ya tsaya tsankanin to shikenan an samu maslaha amma dai matakar abin zai ɗaukaka zuwa ga wa'in wanda yake da doka a hannun shi to wajibi ne a tsaye da haddan Allah akan shi babu hirar ceto a cikin al'amarin shi ne malamai suke bayani suke cewa ai al'amarin idan aka ɗauke shi kamun ya kai zuwa ga shi mai zartar da hukunci wanda yake iya ɗaukan doka a yanke hannu ko a tsayar da haddin Allah akan al'amarin yake cewa to za a leƙa a gani abin in ma ya kasance ya janyo maslaha ko kuma ya janyo ɓanna maslaha ya kasance wanda ya ɗauki abin nan dama ya saba yana ɗauki ɗamɗam yana satar kayan mutane abin da ya kai abin ya kai makura a kai shi a yanke mai yake cewa shi ne ya yi ku ɗaukaka al'amarin shi zuwa ga wanda yake da doka a hannun shi ya yanke mai hannu yake cewa kai bari ma wannan abin wajibi ne a ɗauka al'amarin shi zuwa ga wanda yake da doka a hannun shi ya yanke mai haddin Allah yake cewa amma dai idan ya kasance a cikin al'amarin da kwai mafsada kamar mutumin mutum ne wanda wani abu ne ko wata takuruwa ta sanya shi ya aikata wannan abin ba a san shi da wannan halin ba kuma abin gashi nan a hannun shi ana iya ɗauka a maida wa mai abin abin shi yake cewa to aula a ruhu asiri a mai ka shaidi iya ka shaidi kadda ɗauka al'amarin shi zuwa ga wanda zai yake da doka a hannun shi amma matukar al'amarin ya kai zuwa ga wanda doka take hannun shi to wajibi ne a tsayar da haddin Allah babu ceto a ciki wannan shine hukunci na malamai wanda suka zartar alƙashin istinbadin su na dalilai kuma hadisin yana karantar da mu lalle wanda yake tayayya akan kayan abu bayan ya ara ya zo ya ce a'a shi dai bai ara ba idan abin nan ya kai nisabi kurum yanke mai hannu za a yi kamar yadda aka yi ga wannan matar kuma wannan ita ce faɗa mafi rinjaye duk da malamai sun samu saɓani akan wannan matsalar zan mu zo zan mu dan yi bayani bayani dai sama sama akan mas'ala kuma hadisin yana karantar da mu wajibi ne ga wanda yake da doka a hannun shi sarki alƙali ya ya yi daidaito ya yi adalci ya yi daidaito tsakanin mutane ba wannan mai kuɗi ne wannan yana yana te yana tallafa mai a cikin rayuwar shi ko kuma a'a wannan ya san shi dan dangi ne ko dan dan uwan shi ne yace a'a ba ya tsayar da haddin Allah ba akan shi ba ko kuma a wani talaka ne a shi idan dan bai da kowa a tsaye da doka Allah a kan shi wajibi ne game da wanda yake da doka ya yi adalci tsakanin mutane baya yiwa a ce a wani ya dauka an kyale shi wani a tsaye da doka Allah a kan shi a'a tilas doka Allah ta kasance daidai wa daidai akan kowa a yi adalci a kanta haka idan idan idan idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle ƙin tsaye da haddin Allah game da wanda yake ɗan manya ko kuma babban mutum ko mai hali a ce a dan kaza in shi ba a tsayar da dokar Allah akan shi ba yana daga cikin abubuwan da suke sabbaba a halakar da wannan al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan yana daga cikin abin da ya sanya aka halakar da al'ummun da suka gabace ku shine idan babba ya dace a tsayar da dokar Allah akan shi sai a ce a'a ai babba ne a shahawa mai lafiya idan talaka koye abin da za a tsayar da dokar Allah akan shi shikenan malamai su ci su masu doka su yi ta akan shi a sai an tsayar da dokar Allah akan shi wannan yana daga cikin abin da yake hallakar da al'umma haka idan muka leka hadisin zan gani yana karantar da mu matsayi na usama kafa garin makka a wannan lokacin aka nema wa zai ta iya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magana aka rasa aka ce kurum sai usama shi ne masoyi dan masoyi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ta iya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magana a kan wannan matar ko manzan Allah ya mai inkari lalle ba a haɗa soyayya soyayya ta wani game da hukuncin Allah kuma duk wanda ya haɗa soyayya wani akan hukuncin Allah to tabbas ya bar ya bar ya shiga ya shiga ya shiga shanun shanun gwamnati ya kama ya kama ya kama iska saboda abu ne wanda ba sa yiwuwa shine labudda ya kasance game da mazhabi na ahlus sunna wal jamaa ya kasance alwala'u wal bara'u lillahi subhanahu wa ta'ala wannan wajibi kamar yadda muka yi bayani akan matsala wadda muka ce wadda idan ya kasance mai jayayya akan abin da ya ara zai ringa gardama akan lalle shi bai ara ba bayan an tabbatar da ya ara kuma ya tabbatar da kanshi da ya ara kurum dandan ya cinye abin ya ce a'a bai ara ba za a yanke mai hannu ko ba a yanke mai hannu idan muka dauki mas'alar jamhurin malamai sun tafi kamar Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i suke cewa wanda in dai kayan aro ne ko da ya kai nisabi ya ara sai lokacin mai dabuwa kurum ya ce yayi turmi ya tabarya akan shi bai taba ara ba wannan ba a yanke mai hannu ba ƙarƙashin mazhabin imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i amma dai kuma da kai wata riwaya ita ma wadda imam ahmad ya kawo ta duk da riwayar tana da rauni da shi ma ibn qudama haka almajirai imam ahmad bin hanbal da abu abul khitab shi ma ya kawo riwayar dukkan sun tayi akan babu yanke hannu ga wanda yake da wanda yayi jayayya akan kayan da ya ara dan ya cinye su suka kawo hadisin da imamu turmuzi ya hutar da shi hadisi ne wanda yake hasan sahih hasan sahihun ne imamu al-albani ya inganta hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la qata'a ala kha'in wanda ya kha'ince ka ko da abin da ya kha'ince ka ya kai ni samun a yanke hannu akan shi to ba a yanke mai hannu ba wannan hadisin da shi suka dogara suka suka kan hujja duk da su malaman da suka saba musu sun musu sun mai da martani akan abin da suka kawo hujja akan shi ba daidai bane ba kamar yadda shi imamu ahmad bin hanbal da sauran malamai kamar su ibn taymiya da sauransu yana da cikin muhtarat ma wanda na ibn taymiya akan mas'alar yake cewa in dai idan ya kasance mutum ya har kayan aro ya zo ya ce a'a ai shi bai ara ba duk don ya yi babake ya cinye wannan abin to tabbas za a yanke mai hannu sai suke cewa wannan ruwaya ce kamar yadda muka yi bayani ta shi imamu ahmad bin hanbal da shi ibn taymiya yana da fi ikhtiyarat din shi kuma haka dawudu zahiri da ishaq bin rahawaiha duka su ma sun je akan wannan mas'alar in dai mutum ya ar kayan aro dan ya cinye yayi jayayya akan lalle shi bai araba to za a yanke mai hannu suka kawo hujja da wannan hadisin hadisin da muka karanta na wannan babin al-makhzumiyya ainihin hadisin ya ce tana aran kayan aro ne amma dai sai ta yi babakire ta yi gardama ta yi turmi ta yi tabarya akan lalle ba ta ara ba don ta cinye wannan kayan aran sai banza Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin ana ba da hikaya ake cewa sarikat lalle wannan mata ta yi sata idan dan me sanya ba a ce ba ha'ina ba yake cewa ai sata aka ce ta yi kenan za a iya talakin kayan aran da mutum ya ara dan ya cinye kurum ya yi gardama akan lalle shi bai ara ba kurum ya danne ya danne shi ma ana itlaƙin shi akan sata kenan wada mafi rinjaye ita ce wadar da lalle idan mutum zai ara kayan aro kayan aran nan su kai nisabi ya yi jayayya a kan wannan kayan aran don ya cinye su to tabbas shi ma za a yanke mai hannu wannan ita ce faɗa mafi rinjaye sai matsala da wancan satin da ya gabata mun ɗan yi tsokaci a kanta shi ne lalle malamai sun yi ijima'i mai ƙwace da wanda almuktalis wanda zai zo ya saci kayanka amma dai ta hanyar wayo ba sata ba ce ba iya sata ba amma dai kurum wani wayo ne za a yi a yaudare ka don a ɗauki kayanka ita ma za a kiraye ta sata amma dai ana kiranta ga al'iktinas duka wa'innan mutanen ba a yanke musu hannu ko da abin da suka sata ko ya maka wayo ya yaudare ka ya ɗauka dukkansu ko da ya kai nisabi ba a yanke musu hannu ba sabida wa'innan ba a musu itilaƙin ba mujirmai ba ko masu ɓanna a saman ƙasa sai dai su an musu itilaƙin masu zunubi ne akan abin da suke aikatawa abin da yake hukunci a kansu shi shine za a kai su a gurfanar da su zuwa ga wanda doka take hannun shi ya musu ta'aziri shi kuma ta'aziri shi shine za a musu hannunsu mai kanda a ladabtar da su in ma ya sanya su ya bulale su ko kuma ya sanya musu wata garama su ta su yi wani aiki wanda zai zai zai zai wahaltar da su akan aiki wanda yake kawo maslaha ta al'umma ko kamar kwasan gada ko share masallaci ko sharan makwantai irin waɗannan abubuwan wanda zai kawo manfa'a ga musulmai ko kuma ya sanya musu wani kuɗi wanda tilasta ya sun ta sun yi wahala sun kawo shi wannan shine ake kira da ta'ziri zan mu gaba ne a nan gaba wanda zai mana bayani akan ta'ziri to wannan su wannan su hukuncin da za a yi musu amma dai ba a yanke musu hannu ba wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba lokaci ya gano sauran minti uku kuma zan mu shiga musu sabon babi babi wanda zai mana bayani akan haddin shan giya makaranta hadisi ɗaya ne ina tunani ko ɗaya da kai matsaloli kuma a cikin shi bar shi har zuwa sati na gaba insha Allah minti uku inda tambaya kenan sai a tambaya kenan idan mu wannan shi ba barawo bane ba dauke dauke a shi wadda mun ko cuta ce gare shi to shi ba wannan duk abin da zai dauka kamar yadda muka yi bayani a can baya duk abin da mutum zai sata baya yiwuwa a tsayar mai da haddin sata sai abin idan ya kasance ya cika nisabi shine rubu'u dinar ko kuma salasatu darahim bayan haka ya kasance abin da ya dauka ya dauke shi ne a cikin hirz abin da ake cewa hirz shine inda kake ajiyarka inda ka shamankance wannan wurin inda ka killace wannan wurin ka ne wurin ajiyarka ne kuma shi hirz nan ana dangana shi zuwa ga al'adar da kwai hirz na dukiya da kwai dukiyar da yanzu ka zo yanzu kan titi ko kuma cikin cikin falfajiyar gidanka ka yadda ka yadda kuɗi ko ka ajiye kuɗi ai nan ba wurin hirz ɗin ta bane ba tilas hirz ɗin dukiya ya kasance wani wuri ne wanda yake na musamman a cikin ɗaki a wani balis ko a wani wuri wanda aka killace ake sanya da wannan mutumin zai shigo cikin hilin gida ya ga miliyan guda a yadda a ƙasa ya ɗauka wannan ba a ce ba ya ɗauke ta ba a cikin hirz ba sai dai ya ce a'a ni wani ga kaza wani dauka takan yi ta mai gidan ce ko kuma takan yi wani ne ya shigo ko me ta yi shi idan ka kama shi bayan yiwa ka yanke mai hannu labur da ya kasance he wurin ta inda ake ajiye ta misalin wane ne yana da abin hawan shi abin hawan nan ya zo da ya zo bai ajiye shi bakin kowa ya tura shi kowa cikin gidan shi kaga wannan a cikin hirz yake ba ka iya shiga ba da ka shiga cikin gidan nan ka dauka to ka dauki kayan sata in dai ya kai nisabi to za a yanke maka hannu idan kuma abinda kamar yadda na yi bayani ana itlaƙin shi ne ɓangaren al'ada abinda mu muke cewa hirz hirz a wurinmu yana saɓanuwa a wurin larabawa shi zai ce a hirz a wurin shi sai wuri kaza ya siffa shi kaza mu kuma hirz a wurinmu abinda zamu iya fahimta shine cikin gidanka inda kake ajiya ko cikin kofurinka ko wani abu makamancin haka inda zai zakka shigo cikin gidanka ka gan shi ya huto da wani abu a cikin falfajiyar gidanka idan ka kama shi baka da hurumin da ka meka shi a yanke mai hannu saboda abin da ya dauka yana cikin hirsa har yanzu a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin mallakin ka yake da zai huto da shi daga kofar gidanka to wannan kana iya cewa barawo baya da haka ya kasance shi wanda ya sata ya tabbatar da ya sata idan bai tabbatar ba da yayi sata ba to tilas a samu shaidu guda biyu wanda suke za su tabbatar adilai wannan shaidun wanda za su tabbatar lalle eh wani ya dauki kayan wani ko mun ga kayan wani a hannun wani siffa su kaza siffa su kaza a haka ne ake iya ake iya ake iya tabbatar da haddin sata akan wanda yayi sata kuma bayan haka duk abin da bawa zai dauka in dai bai kai nisabi ba sai dai a mai ta'aziri idan ya kasance a a al'adar shi daga ya ga wani abu ya dauka to za a kai shi wurin alkali a mai ta'aziri idan kuma radda abin dubu ta cika abin da ya dauka ya kai nisabi ya tabbatar da lalle ya dauka sata yayi to za a yanke mai hannu ban mu dabbaka shari'a Allah da muna dabbaka shari'a Allah duk wanda ya dauka ba zai koma ya dauka ba idan ya koma ya ɗauka kamar yadda muka ce ana yanke hannu manzo Allah ya yanke hannu zauwa nan zuwa alko haka Umar da Abubakar duka sun yanke idan ya yanke za a yanke ijma'in malamai za a fara yanke hannun dama idan aka yanke hannun dama ya sake yin sata za a yanke kafa ta hagu idan aka yanke kafa ta hagu ya sake yin sata za a yanke hannun hagu idan ya sake yin sata za a yanke kafa ta dama wadda ta yi saura sosai mu ga da da me za ta yi a yi sata ai kamar yadda muka yi bayani ne inda zan mu tsaya mu tsayar da hukuncin Allah a saman doron ƙasa wallahi tallahi da an wanye lahiya maksad inda ya sanya aka wajabta aka hukunta mana haddin sata shine dan a kare mana dukiyarmu inda zaka tayi ƙasar da ake tsayar da haddin haddin Allah akan sata wallahi zaka gani ba wanda zai yi jur'a zai samu ƙarfin gwiwa ya tsaya ya dauki kayan wani duk inda kayan wani yake kaffa-kaffa kake ka nisance su Allahu ta'ala to abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce makomanmu muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya biya mana dukkan bukatunmu abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah tara Allah sanya wannan haduwa da muka yi haduwa ce wanda zamu koma irin ta alwarshi wal arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi Allah ya mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya tabbatar da mu akan sunna shi kuma ya kashe mu akan ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk